شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوات رمضان جراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة ذوى مدينة da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo daidai da uku ga watan biyar a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin daidai a idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin suratu qaf ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a unguwar bolari a za mu tashi mun kwana a nambar aya ta ashirin da biyu cikin suratu qaf yau kuma za mu tashi kan lambar aya ta 23 al-rama mai Allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ƙala ƙarinuhu wa ƙala ƙarinuhu wato abokin shi wannan mala'ika da ya rako shi ko kuma wannan mala'ika da ya ainihin wato zama shaida a kansa ko kuma wannan raƙibu atidu da ke tattalin ayyukansa da rubuta abin da yake faɗa da abin da ke aikatawa zai faɗa wa Allah ya ce haza wannan maladayya shine abin da ke tattare da ni atidun wanda na ƙididdige shi na ƙirga shi na rubuta shi na killace shi na ajiye shi wato abin da Allah ka ce rubuta dangane da wannan bawa naka to wannan shine wakala ni da kai a kansa cewa na ƙididdigi duk abin da zai aikata to ga abin da ya aikata na zo maka da bawan kuma na zo maka da abin da ya aikata din inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka sa a ƙirga mana a kuma ƙirga mana abubuwan alkhairi ba abubuwan sharri ba to idan aka faɗa cewa ga mala'ikan ya gabatar da shi gaban Allah ya ce ga abin da yake tattare da ni na killace na ajiye na taskace na tattale gashi na bujiro maka da ya Allah kuma ya zama abin mummuna ne ba abu ne mai kyau ba sai Allah ya ce alƙiya fi jahannama da kai raƙibu da atidu ko kuma da kai sa'iƙu da shahidu wato mai rako bawa da mai shaida a kansa ɗin duka mala'ikun guda biyu wasu malamai suka ce haka wasu malamai suka ce a raƙibu a tidun ake magana da shi amma sai aka yi magana da shi da kalimatu tasniya wato kamar ana magana da mutum biyu ne alhalin shi kaɗai ne Allah zai ce alƙiya fi jahannama ku jefa a cikin wutar jahannama kulla kafarin dukkanin mai yawan kafirci ga Allah anidin mai yawan taurin kai ga ubangiji wanda baya jin magana baya jin wa'azi manna'in lil khair ai kulla manna'in lil khairi dukkanin mai hana alkhairi mu'tadin dan ta'adda muribin ai shakin fi amrillahi wanda ke shakka cikin lamarin ubangiji alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhara ay alqiya kulla kulla alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhara fi jahannama kenan wato ku jefa dukkanin wannan wanda ya mai da Allah ainihin wato yake bautawa Allah ko ya sanya wani Allah koma bayan Allah da Allah ya yarda a bautawa fa alqiyahu ku wulla min shi fil azabi shadidi a cikin azaba mai tsanani mai radadi kar ku saurara mishi ƙala ƙarinuhu sai shi shaiɗanin da ke tattare da wannan bawa wanda yake ɓatar da shi wannan shi ne fasara mafi inganci ba wancan ƙarin ɗin ba ne na farko yanzu wannan ƙarin na shaiɗanin da ke ɓatar da shi ne zai ce rabbana ya ubangiji mu ma a tsagaituhu ai bi ma'ana ma a gulaltuhu ba ni na ɓatar da shi ba walakin kana fi balalin ba'id sai dai ya kasance a cikin bata wanda yake mai nisa ma'ana shaidanin aljani da ya batar da kai ko shaidanin mutane da ya batar da kai a gobe kiyama zai barranta daga wannan batarwar zai ce ni ba ni na batar da shi ba ya Allah ni ba ni na kangarar da shi ba ya Allah sai dai ya kasance a cikin bata ne wacce take mabayyaniya shi ya batar da kansa qala sai Allah ya ba su amsa ya ce la tahtasimu ladayya kada ku yi musu da husuma a gabana da kai shaidanin da kabatar da shi da shi wanda kabatar din ba na son jayayya ba na son ka faɗa ya faɗa ba na son husuma wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'idi ai na riga da na gabatar muku da manzannina masu yin magana akan dukkanin narko na azaba da na tattala ga wanda ya saba mun dan haka babu wata matsala da za ku tsaya kuna tattaunawa a gabana kuna musu a gabana kai kana cewa ba kai kabatar da shi ba shi yana cewa kai kabatar da shi ma yubaddalul qawlu ladayya ni a gabana ba a canja magana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bi ma'ana Allah ya riga da ya gama yanke hukunci sakamakon wannan mummunan aiki da ka zo da shi mala'iku suka ba da shaida shaidanin da ya batar da kai ya barranta daga gare ka yace shi ba ruwansa da kai ba shi ya batar da kai ba Allah ya yanke hukuncin zaka tafi wuta Allah sai ce ma yubaddalul qawlu ladayya ba a canja magana a gabana a nan duniya ne idan an kai mutum ƙara sai ya ɗauki lauyoyi su je su kare abin da ya aikata ko da ku ya tabbata ya aikata ko kuma ya zamto ya iya zaƙin baki ya je ya yi musun cewa bai aikata wannan abun ba har ya yi kwambinsin ɗin abin nan alkali ko kuma mahukunta su ɗauki gaskiya su bashi to a gaban Allah ba a haka barantana a ce an yanke hukunci daga baya a zo a ce an canja wannan 'yan duniya kenan daga cikin matsiyatan shugabanni da matsiyatan jami'an tsaro da matsiyatan mutane masu hukunci waɗanda suke ainihin wato canza hukunci bayan ku ga yadda hakikanin ya kamata kuma ga yadda abin da ya bayyana na gaskiya to a gaban Allah ba a canji shi yasa duk wani hukunci da kuka yi fa ku saurara wa Allah sai ya gyara shi billahi allazi la ilaha illa huwa ba wani hukunci da aka yi wanda aka zartar da wanda ba a zartar ba da wanda ake jiran zartar da shi mutum yana gidan yari wallahi sai Allah ya maimaita shi a gobe kiyama ma yubaddalul qawlu ladallahi subhanahu wa ta'ala ba a canza magana a gaban Allah wa ma ana bi zallamin lil abidi Allah ya ce ni kuma ban zamanto mai zalunta ga bayi ba ba na zaluntar kowa yadda ka zo da abin da ka zo da hi da hi zan ma hukunci idan nuta ne ka tafi ba mata magana kamun tasha in aljanna ne kuma ka shiga cikinta Allah ya saka ni da ni da ku baki daya malamai suka ce ya ta'ala mukhbiran anil malikil mu'akkali bi amali ibnu adam Allah yana faɗa yana ba mu labarin mala'ikan da aka wakilta aka kallafa akan aikin ɗan adam annahu yashhadu alaihi yawmal qiyama bima fa'ala zai masa shaida a gaban Allah da abin da ya aikata haza ma ladayya zai ce ga abin da ke tattare da ni ai mu'anidun ai mu'taddun muhbarun ko atidun ma'ana haza ma ladayya atidun wannan shine abin da yake tattare da ni wanda na tattale shi na killace na rubuce ai mu'taddun wanda na tattale shi muhdarin na kawo shi na halarto lahi bila ziyadin wala nuqsanin ko bila ziyadata wala nuqsan babu ƙari babu ragi abin da kace in rubuta tattare da shi ya Allah shi na rubuta yasa wallahi tallahi duk abin da kake faɗa duk abin da kake aikatawa wallahi tallahi akwai masu rubuta shi don haka ka yi hankali da duk abin da kake faɗa ka yi hankali da duk abin da kake rubutawa ka yi hankali da duk abin da kake aikatawa wallahi ana nan ana rubuce shi kaf babu abin da Allah zai bari wallahi shine wa- wa- bila ziyadatin wala nuqsani wa qala mujahidun malam mujahid yace hadha kalamul maliki as-sa'iqi wannan ita ce maganar mala'ikan da zai taso ƙeyar bawa zuwa gaban Allah yaqulu hadha ibn adama alladhi wakkalani bihi qad ahdartuhu zai ce wa Allah wannan shine wannan dan adam din da ka wakkala ni akan sa gahi na halatto da hi gaban ka ya Allah wa qad ikhtara ibnu jarir al-imam ibnu jarir ya zabi cewa an ya umma sa'iqa wa shahida wannan magana ta game tsakanin mala'ikan da ya ainihin wato koro bawa gaban Allah ya taso keye shi da kuma wanda zai masa shaida duka su za su gaya wa Allah wannan magana walahu ittija- ittija- ittijahun qawiyyun kuma wannan maganar tana da ittijahi mai ƙarfi a waquwatun tana da ƙarfi fa inda zalika ya hukumu Allah ta'ala fil khaliqati bil adl to anan ne Allah zai yi hukunci akan halitta da adalci kaga in ka ɗauki wannan fassara ta ibnu jarir to sai ya zama to alqiya fi jahannama din nan ana magana da mala'ikan da ya koro dan adam ya taso ƙeyarsa da kuma mala'ikan da zai ba da shaida a kayansa to kaga sai ya zama kamar da su Allah yake umarnin cewa su jefa shi a cikin wutar jahannama shine alqiya fi jahannama kullu kullu kaffarin anid ko ainihin wato wulla a cikin jahannama dukkanin mai yawan kafirci mai kuma yawan taurin kai wa qad ikhtalafa an-nuhatu fi qawlihi alqiya fa qala ba'dhum hiya lugatu li ba'd al-arabi wasu malaman nahwu suka ce wannan luga ce ga wasu larabawa mukhatabuna al-mufrad bitathniya su suna yin magana da mutum ɗaya amma sai su bahi lamirin tasniya sai a ɗauka cewa mutum biyu ne alhalin kuma mutum ɗaya suke magana da shi wakila wasu malamai kuma suka ce bal hiya nunu ta'kidi suhilat ila al-alifi nunun ce ta karfafawa amma sai aka ainihin wato a sauƙaƙe ta zuwa ga alif wa haza ba'idun amma wasu malamai suka ce wannan abu ne mai nisan fassara ba zai dauki wannan ma'ana ba li'anna haza inna ma yakunu fil waqfi ana samun wannan ne a iya waqaf kawai wa zahiru abin da yake zahiri dai annaha mukhatabatun ma'a sa'iqi wa shahid maganar gaskiya ita ce wannan magana an fuskantar da ita ne zuwa ga mala'ikan da ya koro dan adam ya taso ƙeyarsa da kuma wanda yake masa shaida a gaban Allah fasa'iqu ahdarahu ila arsatil hisabi shi mai taso ƙeya kam ya taso shi ne zuwa ga filin hisabi falamma adda shahidu alaihi lokacin da ainihin wato mai shaida ya kirga ayyukansa a kansa amarahum Allah ta'ala bi bi bi ilqaihi fi nari jahannama sai Allah ya umarci da shi- mala'ika mai shaidar da kuma mala'ika mai ainihin wato faɗin ga ayyukansa ɗin gaba ɗaya mai taso ƙeyarsa sai Allah ya umarce su suka su biyun cewa su wallahi su yi majaujawa da hi su an ta yahi cikin wutar jahannama wa bi isal masiru Allah wadarai yan yan yan yan a ce shimfiɗi makoma ta koma wutar jahannama Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu gabaki ɗaya da Allah yake cewa kulla kafarin din nan ai kathirul kufri wat takdhibi bil haqqi wato mutumin da yake da yawan kafirci da yawan ƙaryata gaskiya Allah shi yake nufi anidin din nan kuma ai mu'anidul lil haqqi wanda yake da taurin kai wajen karɓar gaskiya mu'aridul lahu mai cin karo mai fito na fito da gaskiya bilbatil wanda yake fuskantar gaskiya da ƙarya ma'a ilmihi bidalika tare da cewa ya san fa abin da ake gaya masa nan gaskiya ne amma sai ya kangare ya bauɗe ya ƙiga yadda da abin da ake faɗa masa ɗin nan ya aikata mummunan aiki ko kuma ya kafe akan mummunan aiki manna'in lil khairi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku duba ku ga bayin Allah wato ba ma ka ƙi yin alkhairi ba ka hana alkhairi ma bala'i ne ka hana alkhairi ma bala'i ne in ka hana alkhairi masifa in ka yin alkhairi masifa ko da kai ba za ka yi ba to ka bar me yi yayi to amma wasu mummunan ɗabi'arsu ta kai su dai ba za su baka ba kuma in sun ga za a baka to za su shiga duk yadda za su yi su hana a baka wasu ba za su yi maka ba kuma in suka ga za su yi- za a yi maka za su shiga duk wani tudu da gangare za su shiga duk wani kwazazzabo na su ga cewa sun tauye a yi maka ɗin nan kada a yi maka wannan alherin lalle lalle za su za su yi wannan hanyar wasu ba za su taimaki addini ba amma duk inda kuma suka ga mai taimakon addini to su kuma za su hana a yi masa wannan taimako wasu za ka ga cewa suna tare da mutanen da ya kamata su saka su su yi aikin alheri su suna da halin yi sai suka ƙi daga sun ga alhaji na kuma yana ƙoƙarin yi sai su hana shi an taɓa samun wani kamar yadda ake kawo wata kissa kamar almara cewa ya kira wani yaronsa daga cikin yaransa sai ya ce masa ni kan wanan nan ya kamata mu bashi gida fa ya kara sau nawa yana fama da gidan haya yara sun yi yawa ƴaƴansa ashirin da biyu ga ba gida ba komai ya kake gani ina ganin ya kamata a bashi gida sai shi wannan yaron alhaji yake cewa a'a alhaji wani kam yadda yake faman nan ko gidan ka bashi mana zai yi ya zai kare ya ashirin da bakwai in ba gida mai irin ɗakuna talatin ɗin nan ba yaushe za a bashi gidan da zai wadace shi ni ina ga ka ɗauki kamar dubu ɗari ko dubu hamsin ka bashi ka ce masa je ya ƙara biyan kuɗin haya ina ga yafi wannan me zai hana ka abin nan ya ce haka ya ce eh ya ce to shikenan ba matsala gobe da safe ka zo ka kai masa sakon da safe ko yana zuwa ya ɗauki dubu hamsin sai ya miƙa masa sai ya ce to dama kai ne niyyar bawa gidan saboda kai ne nake hangen kana cikin wannan wahalar to amma ganin cewa bari in ji ta bakinka na ji me zaka ce shi yasa na gwada ka kuma sai na gane cewa a he kai mai hana alheri ne dan haka wannan hamsin din ita ne rabon ka he ka je ka ƙara biyan kuɗin haya sai ya ce alhaji a yi haƙuri wallahi ban fahimci haka ba ne ya ce a ai magana kuma ta riga ta ƙare manna illil khairi kaga hannunsa ga alheri ya jawo masa ya hana hatta kansa الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل Mm.
ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد Allah san da ya siffanta irin waɗannan mutane ya ce allazina yabkhaluna su ne suke aikata ruwa a karan kansu a kankin kansu sannan wa ya'muruna nasa bil bukhli suna kuma umartar mutane da su yi ruwa wa man yatawalla wanda duk ya juya wa Allah baya fa inna Allaha huwal ghaliyul hamid ya sani cewa Allah mawadaci ne kuma abun godiya saboda haka ubangiji madaukakin sarki zai sa a jefa wanda ya hana alkhairi cikin wutar jahannama ai Allah ma madaukakin sarki ya faɗa alarma a wata sura yake cewa khuduhu fagulluhu خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا me فاسلكوه dalili إنه كان لا يؤمن بالله da العظيم kuma me ولا يحض على طعام المسكين Allah madaukakin sarki yace khuduhu ku damke shi ku tafe shi ku cacime shi ku ɗauke shi ku yi aran gama da hi ku wawashe shi khuduhu kenan fagulluhu ku ɗaɗɗaure shi ku nannaɗe shi ku tamke mishi thummal jahima salluhu sannan cikin wutar jahannama ku sadar min da shi da ita ku jefa shi ku afka shi cikin ta ku rugunsuma shi a ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kiyaye mu daga irin waɗannan ayyuka da Allah zai sa a yi wa wasu bayi thummal jahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha sabquna zira'an fasluku sa'annan a cikin sarkan nan da zira'in ta ya kai dubu saba'in wato saba'in sab'una zira'an fasluku ku sanya shi a ciki ku nannade shi to ka- kamar ka tambayi Allah me dalilin da yasa Allah kace ai masa irin wannan nau'in azaba din kafiri kan ko ba a daure shi ba aka wullahi a wuta ai ya isa amma me yasa kace a daure shi a nannade shi a wullahi wuta a yi kaza a yi kaza a tafe shi a cacime shi Allah ya ce laifinsa guda biyu ne innahu kana la yu'minu billahi azim na farko dai bai imani da Allah wanda yake mai girma ba laifinsa na biyu kuma wala yahuddu ala ta'amil miskin baya ainihin wato kwadaitarwa a ciyar da bayin Allah baya sawa ayi alheri duk inda yaga za a yi alheri kokarin hanawa yake Allah ma ya ce ya ya karyata da tashin alkiyama alarma ara'aita allazi بسم الله الرحمن الرحيم na'am أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين Allah ya ce a ra'aita allazi shin baka yi duba bane zuwa ga wannan allazi yukazzibu biddini wanda ya ƙaryata da ranar kiyama ya ƙaryata da ranar sakamako ya ƙaryata da addinin Allah ya ƙaryata da musulunci fa zalika allazi yad'ul yatim wannan shine ke tunkuɗe maraya kan raban shi in aka bashi raban maraya sai ya cinye in ya ga maraya ana ƙoƙarin bashi haƙƙinsa sai ya tare ya hana fa zalika allazi yad'ul yatim laifinsa na biyu da Allah ya ce ya karyata da ranar tashin alkiyama Allah ya ce wala ya hubbu ala ta'amil miskin baya kwadaitarwa akan a ciyar da miskinai baya sawa a yi alheri manna'il lil khairi kenan yana hana alheri ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم Allah maɗaukakin sarki ya ce, a wala tutai kulla hallafin mahin, kar ka bi dukkanin wani mai yawan rantsuwa mahinun wulaƙancacce, wala tutai kulla hallafin mahin, hammazin masha'in binamin, wanda ke shune ko zumɗe kuma mai tafiya da annamimanci cikin mutane. Hammazin masha'in binamin, manna'in lil khair, Allah ya ce mai hana alheri. mu'tadin dan ta'adda afimun mai yawan sabo kai alaramma akwai wata siffa a gaba da Allah ya ƙara bashi utulli عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Allah ya ce سنسمه على الخرطوم Allah maɗaukakin sarki ya ce utullin mai ƙaton ciki kamar yadda wasu malamai suka ainihin wato fassara malamai suka ce Allah nan ya, ya, ya, ya, ya, ya zazzage wannan bawa ne gaba ɗaya babu wata zagi da ta wuce a ce maka manna'in lil khairi mu'tadin a ce maka ɗan ta'adda mai hana alheri ɗan ta'adda asimin mai yawan saɓo utullin mai ƙaton ciki ba'a da zalika zanimun ɗan zina an kana zamalin wabanin wai dan yana da dukiya da yaya shine yake wa Allah kangara iza tutula alaihi ayatuna Allah ce in an karanta masa ayoyinmu qala asatirul awwalin sai ce wannan tatsuniyar farko ne Allah ce ku rabu da shi sanasimuhu alal khurtumi zamu masa alama akan karan hancin shi zamu gurza shi a cikin wutar jahannama zamu dankwafa kansa mu gurza shi akan gaushin wutar jahannama shine sanasimuhu alal khurtumi Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye Allah ya yi mu daga irin waɗannan azabobi to shine yake cewa malla'il lil khairi ay la yu'addi ma alaihi min al huquqi wato baya ba da dukkanin abin da ake bukatar sa na haƙoƙi wala bir wala bi- wala birra fihi ko wala birra ko- ko ko birrin fihi na'am wala birrin fihi jazakumullahu khairan alaram babu biyayya da ɗa a cikin lamarinsa wala silatin baya sada zumunci ba shi ba zumunci wala sadaqatin baya fa sadaka fa mu'tadin dan ta'adda ai fi ma yunfiquhu wa yasrifuhu yatajawazu fihi al-hadda duk abin da yazo zai bayar ko kuma zai sarrafa sai ya wuce gona da iri sai ya wuce al'amarin da Allah ya tsara masa wato wallahi tallahi bayin Allah duk wani wa'azi fa Qur'ani ya gama mana shi duk wani jan hankali qur'ani ya gama mana shi duk laifuffukan mun nan kaf da muke aikata wallahi babu wanda Allah bai ambata ba babu kuma wanda Allah bai ja kunnan mu ba shi yasa wallahi in ka ganka a wuta a kiyama wallahi kar ka zargi kowa ka zargi kanka domin duk wani hanya da Allah zai ma wa'azi malamai su sarrafa kalmomin da za su daki hancinka su daki kirjinka su girgiza maka lamarinka ka dawo zuwa ga Allah wallahi malaman nan sun gama Allah ya gama manzan Allah ya gama sahabbai sun gama amma ina duk wa'azin nan da ake wallahi mutane ba sa jin magana shi yasa wani idan ka ganshi yana shan wahala wallahi kar ka tausaya mishi in ma ka tausaya mishi to ka tausaya wa banza domin wallahi tallahi duk abin da Allah ya hana to yana zakke mishi da wahala ka same shi ya kauce wa irin abubuwan da Allah din nan yake tsawa a kai irin abubuwan da Allah yake jan hankalinmu a kai waɗannan masifu da duk kuke gani wallahi tallahi waɗannan wa'azuzzukan da muka watsar su ne dalilin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya jawo mana wannan masifa su ne dalilin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya jawo mana wannan bala'i kar ku manta bayan Allah shekaru da suka wuce ɗaya zuwa biyu zuwa uku muna nan raye da ku aka dinga fito da waƙoƙin da suke zagin Allah ƙarara ake allantar da wasu shehunai ƙarara ana cewa wani Allah ne wana ma shi yake ba wa Allah directive yake gaya wa Allah abin da zai yi wane yana cewa a'a shi Allah ma ya gagara rike duniya don haka yana tuba zuwa ga wannan sheshin don haka ya zo ya karɓi duniya sahi ba zai iya rikewa ba wane kuma shi ne ma lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba siffar Allah kacokan aka ɗauka aka ɗora wani daga cikin bayi kuma wai yanzu coronavirus ta zo har muna zargin cewa wai wasu ne suka kawo ta har muna zargin cewa wasu ne suka kirkiro ta yanzu duk waɗannan ta'addancin da muka yi wa Allah da duk wannan taɓargaza da aka yi wa Allah da wannan zage-zagen da aka yi wa Allah da wannan cin zarafin da aka yi wa Allah da wannan cin mutuncin da aka yi wa addinin Allah duk wannan bai kai Allah ya jarrabi duniya da masifa da bala'i ba sai wasu sun jawo فلما آسفونا انتقمنا منهم وأغرقناهم أجمعين Allah ya ce فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين Allah ya ce falamma asafunan taqamna minhum lokacin da suka fusata mu lokacin da suka saba mana lokacin da suka kangare mana in taqamna minhum Allah ya ce sai muka ɗauki mataki a kansu muka ɗauki matsaya a kansu muka ainihin wato kama su da irin ayyukansu da irin miyagun ayyukansu wallahi wannan shine abin da Allah ya yi wa mutanen duniya kwanakin baya ku da kanku kun shaida akwai bidiyo da ya dinga yawo wasu mata ko 'yan amerika ko 'yan ingila mata ne su uku da mini skirt suna zaune a kan kujera da ƙur'ani suna yaga takardan ƙur'ani suna sakawa a cikin duwawunsu duk duniya ba wanda bai ga wannan bidiyon ba suna yi fallar takardun alƙur'ani suna sakawa a cikin nonuwansu suna fallan takaddan alkur'ani suna sakawa a cikin fan ɗinsu haka bidiyon nan ya dinga yawo a duniya ba wanda ya magana ba wanda ya raddi ba wanda ya ce me yasa ake wa musulunci wannan ta'addanci a hakan kuke cin wai wannan koronan wai wannan coronavirus din wasu ne suka kawo muku ita billahi allazi la ilaha illa huwa babu wanda ya kawo korona in ba allan korona ba shi kadai ya kawo ta kuma wallahi tallahi a hakan ya tausaya mana da bata rugunsuma da mu gaba ɗaya duk duniya aka mutu ba har kuka samu kuna iya ci ku sha har kuka samu kuna iya sa sutura har kuka samu kuna iya wanka har kuka samu kuna iya kwanciya a cikin gidajenku har fanka tana kaɗa ka har AC tana kaɗa ka da wannan ta'addancin da aka dinga yi wa Allah a kwanakin baya ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى Allah ya ce walau yu'akhidhillahu nasa bima kasabu da a ce Allah zai kama mutane da abin da suke tsururta na ayyukan banza da suke yi wa Allah ma taraka ala zahari hamin dabbatin ba wani wanda zai ƙara yin yago wallahi tallahi ko ɗan uban wane ne shi a doron ƙasa wallahi bai isa ya sake tadbibi a doron ƙasa ba ma ya dubbu alaiha dabbatun ba wata ɗan adam ko wata halitta da za ta ƙara yawo a doron ƙasar nan kowane ne kai wallahi da a ce duk abin da muka yi da shi Allah yake kama mu wallahi tallahi babu wanda ya isa ya kara motsawa me ne ba mu yi wa Allah ba wani irin nau'in iskanci ne ba a yi wa Allah wani irin nau'in ta'addanci ne ba a yi wa Allah wani irin zagi da bakar magana ne ba a yi wa Allah wani irin isgilanci ne ba a yi wa Allah kalli kafafen yada bayanai da zamani na zamani kalli kafafen intanet shiga wasu groups da wasu abubuwa waɗanda suke wallahi wasu na hausar ka ne hausa fulani za ga sun buɗe group group ɗin batsa da iskanci na rantse da Allah in ban da in faɗa ya zama kamar nima na furta batsa wallahi da na furta muku irin group group din da ƴaƴan Hausa Fulani suke budewa a social media da sunan iskanci da fesaranci da lalata kuma mutane suna nan suna shiyarin waɗannan groups din suna liking din su suna shiga su suna kallon abin da ke ciki kuma wasu ba ma shiga suke yi don su gano shegantakar su faɗakar da al'umma ba a'a su ma membobi suke zama mace musulma ta ɗora hotonta da nonanta a waje wata da farjinta a waje ta watsa wa duniya ta ce kuma idan kana tana kana buƙatar ta kai shiyarin ko kuma ka saka nombar ka za ta zo duk inda kake wannan shedancin da ake wa Allah kuna jin wai wai abu da ya tsaya a corona ba za ku gode wa Allah ba abu ya tsaya a corona ba za ku gode wa Allah ku nemi Allah madaukakin sarki ya ƙara tausaya muku ba kuna ganin cewa wai wasu ne suka jawo muku wai har yanzu wasu tunaninsu shine ba laifinsu bane wannan bala'in ba laifin da suka aikata wa Allah bane ba taɓargazar da suka yi wa Allah bane har yanzu wasu suna ganin wai wasu ne turawa suka zauna a lab suka yi injiniyarin wannan masifa suka turo to muƙaddara su suka turo Allah shi ke ba da iko ta fantsama cikin duniya ko ba Allah bane ba to Allah da ya yarda ta fantsamo cikin mu ya yi haka ne don ya ɗanɗana mana mugunyar abin da muke aikatawa idan ma mun kaddara su ne suka ƙirƙiro ta ashe kenan inda a ce ba mu yadda muke aikata miyagun ayyukan nan ba da Allah zai iya tare abin ba zai shigo cikin kowa ba ba zai azabtar da kowa ba to amma tunda Allah ya bari ta shigo cikin mu kuma muna ta addu'a har yanzu abin karuwa yake yi wannan sai yake nuna mana ashe mu ne muke saba wa Allah yasa Allah madaukakin sarki ya mana wannan ta'addanci abin nan ya mana wannan ukuba saboda ta'addancin mu saboda haka wallahi wallahi kowa ya koma ga Allah utullin Allah ya ce mai katan ciki ba da zalika zani bayan haka dan zina ne shi an kana zamalin wa banin idza tutula alaihi ayatuna qala asatirul awwalin Allah ya ce sanasimuhu alal khurtumi to wannan shine saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala yace wala silatin baya sada zumunci wala sadaqa baya sadaqa mu'tadin dan ta'adda ai fi ma yunfiquhu wa yasrufuhu yatazawazu fihi al-hadda wa qala qatadatu qatadatu yace mu'tadin fi mantiqihi dan ta'adda ne cikin magana duk magana da zai faɗa a rayuwarsa babu alheri ku duba ku ga yadda mutane suke group suke zagin mutane ku duba ku ga yadda mutane suke group suke zagin malaman sunna ku duba ku ga yadda mutane suke group suke zagin bayin Allah waɗanda ba su ji ba ba su gani ba suke ta'addanci wa waɗanda suka ga dama cikin mutane suke cin naman jama'a ba gaira babu sabab ku duba ku ga yadda cin nama akan kujeru da bakin titi ya zama ruwan dare a cikin mu da haka mu'tadin qatadatu yace ma'anar haka shine dan ta'adda ne cikin duk abin da zai furta wa sairihi tafiyarsa da rayuwarsa kaf gabaki daya a cikin ta'addanci yake yin ta wa amrihi duk lamarinsa gaba ɗaya a cikin ɗan ta'addanci muribin kuma bayan haka kuma ya zama mai shakka ai shakin fi amrihi muribun liman nazara fi amrihi yana da shakka cikin lamarin addininsa kuma duk wanda ya kalle shi sai ya yi shakka akan wannan cewa ba mutumin arziki bane alladhi ja'ala ma allahi ilahan akhar shine wanda ya sanya Allah wani Allah daban ya sanya tare da Allah wani Allah daban ai ashraka billahi yayi shirka ga Allah yanzu ku duba ku ga yadda shirka ta yawa a cikin mu wai mutane sun ɗauka bautar gumaka kaɗai ita ce shirka yanzu da yawa daga cikin 'yan siyasar mu sun zama matsafa sai sun je gurin bokaye sannan suke nemo sa'a akwai wanda shirkarsa shirka ce wadda take kusan kullum ma yana yawo da ita shine irin abin da zaka ga an bawa mutum a ce masa to kenan idan kana neman sa'a to ka ɗauki qur'ani pocket book ka ajiye aljihunka duk lokacin da ka ji wani abu ya tunkaro ka zaka yi to shikenan sai ka kama qur'anin sai ka rike a hannunka sai ka bude shi hakan nan a tafukan hannayenka idan ka bude sai ka karanta ayar farko ta farkon shafi idan ya nuna maka wallahu ghafurur rahim a ƙarshe to shikenan lalle wannan abin da ka sa a gaba akwai nasara amma idan ya nuna maka ƙaya ƙarshe ta nuna ayar farko ƙarshen ta nuna maka inna allaha shadidul iqabi to wannan bala'i ne karka yadda ka aiwatar da wannan project din ya kai honorable akwai wanda shirka su a nan take akwai kuma wanda za a bashi shirka za a ga yana ta jan carbi kai za ka ɗauka jan carbi ne subhanallahi walhamdulillah wallahi ƙarya ne ba shi yake yi ba abin da yake shine Allahu Muhammadu Jibrilu Allahu Muhammadu Jibrilu Allahu Muhammadu Jibrilu idan har ya zo ƙarshen ƙwayar carbi sai zo masa akan Allahu to akwai nasara in har ya zo masa akan Muhammadu akwai nasara amma nasarar bata kai ta Allahu ba in har ya zo masa ƙarshe Jibrilu to akwai nasara amma nasarar bata kai ta Muhammadu ba to wannan shi da sauƙi to akwai wanda za su bashi Allahu muhammadu jibrilu shaidanu allahu muhammadu jibrilu shaidanu haka yake jantar mu to in ya zo kwayar karhe ce masa shaidanu to ba zai yi wannan abun ba bokansa ya ce masa akwai sharri cikin wannan abun kar yadda ya aikata wasu shirka su kenan wannan shine shirkar da wasu mutane suke yi dubi mata yadda suke sintiri a gidajen bokaye da gidajen malaman tsubbu da gidajen 'yan duba wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kadzaba ma unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama wanda je gidan boka ko je gidan dan duba kuma ya gaskata shi cikin abin da yake yi na bokanci ko duba manzon Allah ya ce ya karyata da abin da aka saukarwa annabi muhammadu amma dubi mata yadda suke sintiri gidajen bokaye dubi yadda suke wa 'yan uwansu tsafi dubai da suke kishiyoyinsu tsafi yuba yadda mutum yake zaune da shi da iyalansa amma baya taimakon su saboda tsafin mata mata sun zama matsafa suna tsafe alhazai suna tsafe mazajensu domin su hana su yin wani abin alkhairi a cikin gidajensu kaga mutum yana da kannansa uwa ɗaya uba ɗaya ko yana da kannansa uwarsu ɗaya ko yana da kannansa ubansu ɗaya amma da uwar gidansa da kannanta su suke cin dukiyar shi su suke amfana da duk abin da ya tattala na dukiyar shi amma waɗannan da suka haɗu uwa ɗaya uba ɗayan nan ba sa iya samun ko da taimakon azumi a ramadana me yake faruwa hankali ba zai ɗauki wannan ba domin bahaushe ya ce naka sai naka daɗin zama sai bari ma'ana naka naka ne ba yadda za a yi ka hana naka to amma in ka kana hana naka to akwai something is cooking along the line akwai wani abu da ke faruwa a karkashin kasa ya kamata a binciko shi kuma wallahi idan aka bi diddigi zaka samu tsafe shi aka yasa baya iya dan uwansa alkhairi saboda haka shirka iri iri shirkul kalam akwai wanda maganarsa gaba ɗaya akwai shirka shirka iri iri zagin Allah iri iri ta'addanci iri iri sabo iri iri zunubi kala kala style by style gidajen banza a cikin garin nan ga sunan burjik bila adadi mutane suna ta kiran mu a waya su ce malam akwai gida lungu kaza daidai guri kaza banda yan mata karuwai masu lasisi ma'ana wanda a gidajen iyayensu za a ɗauko su a kai su a yi zina da su to akwai kuma waɗanda suke matan aure ne wallahi tallahi akwai mutumin da ya ce min zai kai ni wani gida idan na je gidan za mu zo ne a matsayin mu ma kamar customers ne ya ce domin in ba mu je da matsayin customer ba za a nuna mana sirrin gidan ba ya ce idan muka je ce a gwamben nan ma nan ba a wani guri ba ya ce in mun je gidan kawai za mu ce a kawo mana envelope ne za mu zaɓa kawai abin da za mu faɗa mar kenan akwai masu kula da gurin wanda suke reception kana zuwa kawai ka ce a kawo ma envelope abin nan album ake cewa ko envelope ne album yawa za ka duba idan aka kawo ma album akwai ɓangaren da hotuna ne na 'yan mata 'yan shekara goma sha biyar biyar zuwa sha shida iya hotunansu ne zalla a gurin kowace da nambar wayarta a kayi kuma hotuna ba wai hotuna da hijabi da a'a hotuna kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun la'inatun mal'unatun kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tsirara tsinannu in ji annabi muhammadu haka za a nuna maka hotonsu da ɗan mini skirt da ɗan brazier da ɗan pant sai a ce ka zaɓa wacce kake bukata ga nambar waya ta akan hoton an yi tafin ɗinta ana baka kawai bugawa za a yi a ce to nan da awa kaza ki zo ɗaki kaza namba kaza dama ta san hoton ɗin hoton ta yana gudu haka za ta hau nafe ko ta hau a caɓa ko ta hau kaza ta tafi sai yanzu da corona ta zo sai abin ya watsa babu kwastoma yanzu Allah ya watsa kowa saboda kar ka je ka rungumo corona ma'ana ba dan Allah ka daina ba saboda kar cuta ta kama ka wannan tuban fala taubata laka baka tuba ba billahi allazi la ilaha illa huwa domin ba tuba ne na ka nemi komawa ga Allah ba tuba ne na gudun zunubi na ma'ana na gudun cuta na gudun hallaka da mutuwa saboda haka kana nan a cikin mai sabo har yanzu wallahi tallahi saboda haka suka ce haka yace wallahi haka za a nuna ma yace akwai bangaren matan aure matan auren ma akwai wata ta taba haihuwa akwai wata ba yadda ka san awaki haka ake cinikin su haba jama'a haba jama'a yadda ka san awaki akwai wannan ta haihu ƴaƴanta biyu wannan ɗanta ɗaya wannan ba taɓa haihuwa ba wacce kake so a ciki akwai fara akwai baka akwai doguwa akwai gajeruwa wacce kake so yanzu garin nan yana daga cikin garin da ake tunanin cewa ƙungiyar 'yan luwaɗi tana da branch a garin nan ko kuma a ce nan ita ne tushenta ma gaba ɗaya gidaje ƙanana-ƙanana waɗanda ana ganin su kamar gidaje ne na cin abinci amma zina ake shiryawa a gidajen yanzu ya kai an fara samun irin magajiya tun nan ta mata magajiyar mata kamar magajiyar karuwai gida ne za a samu mace ne tana dan wake a gidan tana shinkafa da taliya a gidan mazaje suna sintiri suna saya amma a ƙarƙashin ƙasa kuma ana zina a gidan tana da ɗakuna guda biyu in ka zo akwai 'yan mata da suke shiga suke fita kai ka ɗauka ciniki ake yi wallahi tallahi cinikin iskanci ake yi akwai gidaje a irin wannan irin waɗannan amma jami'an tsaro kuma da mu 'yan iska kuma da mu mutanen banza ba ku san cewa mun fi ku sanin abin da ba ku sani ba wallahi muna da rahoto na ire-iren waɗannan guraren inda gaske ake ana so a gyara Allah ya yi mana korona da masifa a je a kulla wannan gidajen mana tunda an kulla masallatai ma gurin ibada a kulla waɗannan gidajen mana a kulla gidajen karuwai a kulla gidajen giya a kulla duk wani guri da ake saba wa Allah mana to amma an kulla masallaci inda za a je a gaya wa Allah damuwa Allah ya saurara gurin kuma da ake saban Allah inda Allah ke ƙara danno bala'i shi kuma ba a kulle shi ba me ake bukata muna da aiki billahi allazi la ilaha illa huwa saboda haka allazi ja'ala ma Allah ilahan akhar ana nan ana ta shirka ana ta shirka ana ta aikata abin da bai dace ba ana ta aikata abin da yake mummuna saboda haka Allah madaukakin sarki ba zai bari ba qala qarinuhu a fa alqiyahu fil azabi sharid ko wato ku jefa shi cikin ainihin wato azaba mai radadi tunda yayi wa Allah shirka qala qarinuhu ai bi ma'aza huwa shaytanu alladhi wukila bihi shaytanin da aka wakalta shi a kansa rabbana ma atghaytuhu domin manzon Allah ya ce babu wani dan adam face yana tare da shaytanin sa wanda ke saka shi aiki mummuna har sahabbai suka tambayi manzon Allah hadda kai yace kwarai da ni ni ma ina tare da nawa shaytanin sai dai ni Allah ya musuluntar min da nawa baya saka ni in ba abu mai kyau ba haka hadisi ya tabbata ingantacce to duk wani shaytani duk wani dan adam yana tare da shaidan da ke kangarar da shi sai dai kawai tunda Allah ya tona masa asiri daga yayi buzuro maka da aikin sabo sai ka bauɗe mishi shine amfanin sanar da kai din da aka yi qala qarinuhu sai wannan shaidani abokin wannan bawa yace rabbana ya ubangiji ma atghaituhu wallahi ni ba ni na bace da hi ba ay yaqulu anil insani alladhi qad wafal qiyamata kafiran يتبرأ منه شيطانه فيقول ربنا ما أطغيته أي ما أضللته نيبا نينا بتر دهيبا ولكن كان في ضلال مبين سيدي أكسن سي أتكم أتا وندي كما بيني بعيد عفوا جزاكم الله خيرا على رمى ولكن كان في ضلال بعيد سيدي أكسن سي أتكم أتا وندي كما نيسا أي بل كان هو في نفسه ضالا قابلا للباطل ya kasance a cikin al'amarinsa da kansa ɓatacce ne mai fuskantar ayyukan barna ne mu'anidan lil haqqi mai taurin kaiwa gaskiya kama akhbara subhanahu wata'ala fi ayatul ukhra fi qawlihi Allah ya faɗa a wani guri lokacin da shaytani shugaban shaytanun gaba ɗaya zai musa wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allah wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الشيء إن الظالمين لهم عذاب أليم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaya mana lokacin da shugaban shaidanun gaba ɗaya Iblis zai yi musu zai ce inna Allah wa'ada kuma wa'adal haƙi wa'adtukum Allah ya muku alƙawari na gaskiya ne ma na muku alƙawari hihe bai ce na gaskiya ba ka ji munafiki wato ya yadda alƙawarin Allah na gaskiya ne amma shi nasa sai ce wa wa'adtukum sai yayi shiru fa akhlaftukum amma na saba muku dama alƙawarin ba na gaskiya bane wa ma kana li alaikum min sultani ba da wata dama akan ku illa an da'awtukum fastajabtum li kawai na kira ku nace ku zo ku bi ni kawai sai kuma kuka amsa maimakon ku Musa he kuka amsa dan haka fala talumuni wa lumu anfusakum kar ku zarge ni wa lumu anfusakum ku zarge kawunan ku ni ba za ku tseratar da ni ba a yau ni kuma ba zan tseratar da ku ba ni fa na butulcewa duk abin da kuka zarge ni da shi kafin wannan rana cewa ni na batar da ku Allah ya ce lalle azzalime suna cikin azaba mai raɗaɗi idan suka yi wannan tattaunawa tsakanin shaidanu da suka batar da mutane da su mutanen kala sai Allah ya ce la tahtasimu ladayya ba kar ku yi mun musu yaqulu rabbu lil insani wa qarinuhu min al jinni Allah zai faɗa daga cikin ainihin wato zai faɗa wa mutum da kuma wannan abokinsa shaidanin aljani da ya batar da shi wa zalika annahuma yahtasimani bayna yaday alhaq ta'ala za su zo suna husuma tsakanin Allah a gaban Allah shi yana cewa shi ya batar da shi yana cewa a'a sai Allah ya ce musu la tahtasimu aladayya kar ku yi musu gabana kar ku yi musu kar ku yi jayayya kar ku yi husuma gabana فيقول الإنسي يا رب هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا zai ce wannan fa shi ya batar da ni bayan da ambato da kuma alkur'ani da hadisi da bayanan malamai ya zo sai wannan shaidani ya ce rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'i ai an manhajil haqqi ya kauce daga tafarkin gaskiya fa yaqulu rabbi lahuma sai Allah ya ce musu la taqtasimu ladayya ai indi wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ai qad qad azartu ilaykum an alsinatir rusuli na baku uzurruka dangane da harsunan manzanni wa anzaltul kutuba na saukar da littafai wa qamat alaikumul hujaju duk wata hujja ta sauka akan ku ta tsayo akan ku na faɗa muku wal bayyinat da hujjoji wal barahin da kuma hujjoji baki daya ma yubaddalu qawlu ladayya ya'ani qad qadaytu ma ana qadin na riga na hukunta abin da zan hukunta wa ma ana bi zallamin lil abidi ay lastu u'adhibu ahadan bi dhanbi ahadin bazan azabta wani da ainihin wato zunubin wani ba lakin u'adhibu ahadan walakin la u'adhibu ahadan illa bi dhanbihi ba'da qiyamil hujjati alayhi bana azabtarwa sai ga mutumin da yayi zunubi da zunubinsa bayan hujja ta tsaye a kayansa wannan shine abin da Allah zai faɗawa ainihin wato kafirai da ko mutanen banza Allah ya sa ba ma ciki Allah kuma ya sa mu cikin aljanna yan uwa zamu dakata anan muna da bayanai guda uku da zamu yi insha Allah ta'ala bayani na farko jama'a akwai wani abu da yake faruwa wanda yana da kyau mu yi bayani ko da na minti biyar a kayansa akwai wani mutum wanda ɗan kano ne ana ce masa mubarak bala wannan mutum mubarak bala a bayan bincike da muka yi a kansa da kuma bibiyar kafofin yada bayanai da muka yi da kafofin yada labarai sun tabbatar da cewa na farko mubarak bala mutum ne mazaunin kano ɗan kano ne bahaushe tantagariya ya yi karatunsa a jami'ar bayero in ban manta ba ya karanta filosofi wato falsafa filosofi ya karanta to daga nan kuma ya fita kasashen turai ya je ci gaba da ainihin wato karatu to dawowarsa najeriya sai dawo da aƙidar cewa babu allah gaba ɗaya to wannan aƙida da ya dawo da ita kamar yadda malamai suke faɗa idan da ya dawo da ita ne a karan kansa ya ƙi yarda babu Allah ba tare da yana yaɗa ta cikin jama'a ba to da babu buƙatar ma'asiya ana ɓata lokaci a kansa domin mulhidawa irinsa waɗanda suke da bayanai irinsa wanda suka gabata su ba su share ba da haka sai ya jira yau da gobe za ta bayyana masa akwai Allah ko babu kamar yadda mawaƙi yake cewa satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari ma lam tazawwudi yau da gobe ta ki wasa to amma babbar matsalar shine ya zo yana yada ta a kafafen yada bayanai da kuma cikin jama'a cewa babu Allah akwai miyagun maganganu guda uku da muka samu wanda ya yi daga cikin maganganun farko farkon ramadan din nan yake fagana kan cewa musulmi za su fara azumi ga Allah da ya hana su arziki ya bar su cikin talauci da kunci da wahala ya ce ina ma akwai Allah kalmar da ya rufe da ita kenan ma'ana wai mu musulmi za mu fara azumi ga ubangijin da ya bar mu cikin talauci ya bar mu cikin kuncin rayuwa ya ce ina ma allan da gaske akwai shi muke masa azumi kaga wannan kalma ce kai tsaye da take nuna cewa ya karyata samuwar ubangiji subhanahu wata'ala kalmarsa ta biyu yana cewa akwai wani mutum ana kiransa a somtin joshua somtin joshua wanda yake kasar lagos ko jihar lagos wanda ya taɓa yin da'awar annabta shi ma a cikin kwanakin nan da suka gabata sai yake cewa inda a ce joshua ma'ana da joshua da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba su da wani bambanci yake cewa har gara ma joshua domin shi joshua ba ɗan ta'adda ba ne ma'ana manzan allah sallallahu alaihi wasallama ɗan ta'adda ne wannan shine abin da mubarak bala ya faɗa ka je ka bibiye shi ka bibiyi shafukan yada bayanai na zamani za ka ji wannan bayani maganarsa ta uku wacce take ita ma mai muni ya yi bayani dangane da ainihin wato cewa bauta wa tsumburbura tsumburbura wata ainihin wato gunkanya ce tun zamanin maguzanci zamanin da ba musulunci a najeriya ake bauta mata akan dutsen dare ne ko kan dutsen goron dutse ne Allahu a'lam haka dai suke faɗa a cikin tarihi yace to abauta mata ma yafi abauta wa Allah dan haka mabauta tsumburbura su suka fi dacewa da bauta sama da waɗanda suke bauta wa Allah ko dai wani a makamancin haka daga cikin maganganun shi idan ka je ka bibiye su zaka ji to abin da ya samu za mu magana shine ko sanin kowa ne wasu malamai idan an taɓa mutuncin wani malamin su ko an taɓa mutuncin wasu sheshin su fitowa suke yi sai sun yi wa kowa daga-daga amma sai a taɓa mutuncin manzan Allah ko a taɓa mutuncin Allah kaga ba wanda yake iya fitowa ya magana saboda shi Allah bai kai a kare shi ba ko annabi bai kai a kare shi ba Allahu a'lam wannan ba karamin ta'addanci bane idan har zaka iya kare mutuncin wani malami ko wani shehi to min babi aula ka kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin wallahi tallahi idan har annabi da Allah ba su kai a tsaya a kare mutuncin su ba to duk duniya ko babu abin da ya tsaye kai a tsaya a kare mutuncin shi to amma wasu haka za ka ga abu ya zo ya wuce haka ba sa ko magana aka yi haka kwanakin baya a kano nan aka je ana rusa gidan wani mutum wanda ya fito ya da'awar annabta ko kuma ya zagi manzan Allah ko wani a makamancin haka kuma abin takaici wannan abin yanzu inda wani ne daga cikin kasashe ko jihohi na waɗanda ba musulmi ba ya fito ya wannan abun to da tuni zaka ji kwarmato da ihu yayi yawa a Najeriya amma yanzu saboda wani ne wanda watakila bahaushe ne yasa yanzu aka shiru ba wanda kake je yana magana duk da awar da kake billahi lazi in dai za a zagi annabi muhammad ba za ka fito kai nuna bacin ranka da nunkufurcinka a kanta ba wallahi duk abin da kake da'awa zuwa gare shi ƙarya kake wallahi domin duk da'awar ta kare ne akan kare mutuncin qur'ani da allah da manzan allah ko in za a taɓa mutuncin su ba kai magana ba to kai ma ka zama irin su wallahi saboda haka muna kira ga gwamnati domin jami'an tsaro sun burge mu saboda sun je sun kama wannan mutum yanzu haka yana hannu to amma abin takaici da abin mamaki akwai wata kungiya ana kiransa Amnesty International wannan kungiya ta Amnesty International ta fito tana bayyana kan cewa wai wannan yaron Mubarak Bala yana da damar ya faɗi yancin faɗar bakinsa yana da yanci ya faɗi abin da yake so to mu abin da muke cewa shine Amnesty International Allah ya tsine muke albarka duk mutumin da zai kare mubarak bala akan wannan abin da ya yi wa Allah ya yi wa annabin Allah ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki da siffofinka maɗaukaka Allah ka tsine wannan mutumin albarka kowane ne shi duk ƙungiyar da ta fito take kare mubarak bala akan wannan ta'addancin da ya yi to ai yana da yanci ya fito ya bayyana abin da yake so to Allah ka tsine wa wannan ƙungiya Allah ka ɗaiɗaita ta ka wargaza sha'aninta wannan shine aqidar mu shine addu'ar da zamu ci gaba da yi kuma kuma duk wanda zai ji wannan karatun namu ko wannan bayanan namu ya jona da mu cikin tsinuwa da kuma tofin alatsi ne ga duk wanda ya kare wannan yaro akan wannan tsinanniyar aƙida da ya shigo da ita cewa babu Allah da kuma zagin Allah da zagin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda duk ya ji haushin abin da muka yi yanzu ya ji hakan da muka yi bai dace ba ko bai kamata ba ya Allah shi ma Allah ka tsine mishi albarka wanda ya gyara maganar ko ya editin ɗinta saboda wai bai dace a yi ta ba shi ma Allah ka tsine mashi albarka saboda wallahi tallahi jama'a wallahi tallahi ba mu da mutunci idan dai za a taɓa mutuncin manzan Allah bai mai magana ba ba mu da mutunci da girma idan dai za a taɓa Allah bai mai magana ba ba mu da kima da martaba da komai duk abin da muka mallaka Allah ya wargaza shi idan dai har za a taɓa manzan Allah za a taɓa Allah ba mai magana ba Allah ka lalata sha'anin gabaki ɗaya saboda haka muna jan hankalin hukuma da ta ɗauki mataki akan Mubarak Bala dukkanin matakin da ya cancanta da shi ta ɗauka in ba haka ba kuma to wallahi tallahi ci gaba da ire-iren waɗannan abubuwan su ne suke haifar mana ai kun ga dai yanzu bala'in da muke ci dama zagin Allah da muka hiye jefa mu cikin wannan bala'i to shikenan yanzu gashi nan ana cikin wani bala'i ana neman yadda Allah zai taimaka mana ya yaye mana wani kuma yana so ya ƙara tsokano mana wata masifar kuma to sai ku ɗau mataki a kansa in kuma kun ƙi kuna nan da tunanin cewa corona baru wanne ya injiniyarin ɗinta ya sako muku ita ba laifin fuku ba ne to ku jira Allah sai ya ɗauki mataki a kanku da kansa kuma muna jiya muku ranar da Allah ya waiwaice ku zai ɗauki mataki a kanku Allah ya kiyaye akwai yan tambayoyi akwai yan tambayoyi minti nawa ya rage mana uku uku na gaskiya ko uku to akwai yau na san kuka ce uku kuna nufin bakwai wani lokaci yauwa malam ana malam ana ɗaura shaidanu ko da aljanu a wannan wata malam manyansu da ƙananansu ko kuma akwai waɗanda ake bari ba a ɗaure su to a dama mara da shayatin ne manzan Allah ya ce ake ɗaurewa wanda kan gararru da bauɗararru da ainihin wato wanda suke da taurin kai cikin shaidanun aljanu su ne ake ɗaurewa wanda suke hana mutane sabon Allah amma fa idan kai ma ka koma aikata sabo kuma labudda an ta kuna an ta shaitanun bi nafsika kai ma za ka iya zama shaidanin kanka da kanka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to sannan malam ya yi hukuncin mani idan ya taɓa tufafi a hukuncin sahi ne a je a nemi ruwa a ainihin wato wanke shi wallahu ta'ala ala akwai maganganun malamai da suke ganin cewa mani ba najasa bane a kamar yadda ya tabbata a hadisai karanta littafin muwadda ta imam malik karanta bukhari da muslim matnul umdatul ahkam bulugul maram sannan nan kurkusa ka karanta littafin alwajiz fi fiqhi sunnati wal kitabil aziz za ka ga hadisai da suka nuna nana aisha ta kasance tana kankarewa manzon Allah maniyi daga tufafinsa kuma ya fita da tufafin ya je ya sallah wanda wannan kai tsaye yana nuna mana kan cewa ashe inda najasa ne to da haka bata kasance ba wallahu ta'ala a'lam a malam ni ne nake yawan a munanan mafarkai na mace-mace duk da yawan azkar da nake to ka tsarkake zuciyarka a daga cikin abin da ake bukata shine idan ka yi addu'o'i kafin ka kwanta Allah yana iya kiyaye ka daga miyagun mafarkai to in kaga haka tana faruwa to gaskiyar magana ka binciki zuciyarka dangane da sakankancewa da yaƙinin cewa wannan addu'o'in za su iya kare ka daga waɗannan miyagun mafarkai kuma ka sake dagewa da addu'a da fatan Allah madaukakin sarki ya yayi mana gabaki daya malam mijina sai yayi wata biyu a bai zo ɗaki na ba yana gun uwar gidana kafin ya zo guna kuma kafin ya zo guna kuma hatta waya ma'ana hatta waya idan na kira baya ɗauka in ya zo guna kuma kwana ɗaya yake yi nan ma kuma a falo yake kwana a falo yake kwana don allah malam ga naira ɗari biyar a taya ni da addu'a to gaskiya wannan na farko dai abin da ke faruwa yawanci zaka samu akwai sihiri da tsafi da yake sa mutane suke aikata irin wannan ga matansu muna baki shawara da ke fuskanci malamai waɗanda suke kokari malaman sunna wanda suke kokarin magance ire-iren waɗannan matsaloli muna zargin akwai sihiri dangane da tsakaninki da mijinki domin bai yiwuwa mutum ya auro mata yana son ta tsakaninsa da Allah kuma ya zamanto duk wani haƙƙi da yake ba wa sauran matansa ita baya iya bata wannan tsakani da Allah hankali ba zai taɓa ɗauka ba saboda haka akwai zargi na sihiri tunda an samu a cikin ainihin wato abubuwan da muke yi na kula da wasu marasa lafiya idan har sun zo ta gurinmu mukan gano cewa akwai sihiri irin wannan kuma in aka yi wani abu na warware abin Allah yakan kawo sauki da haka mukan ba da shawara a cikin malaman da suke wannan kokari domin su kawo ɗauki dangane da abubuwan da suke faruwa da fatan Allah ya yi miki kuma Allah ya dawo da hankalin mijinki zuwa ainihin wato gare ki wasu kuma zalunci ne tsantsa ba wani sihiri ko tsafi to waɗanda suke azzalumai suke cutar matan su ji tsoron Allah su daina da fatan Allah ya yi mana baki daya ina ganin gaskiya yau lokacinmu ya ƙure ba za mu samu damar karanta sunayen waɗanda suka ba mu gudunmawa ba sai gobe idan mun haɗa da na gobe da na yau za mu karanta amma dai insha Allah ta'ala jazakum Allahu khairan amma a yau din dai mun samu jimillar kuɗi naira dubu goma sha uku da ɗari biyar a naira dubu goma sha uku da ɗari biyar wannan wani irin lissafi ne a'a wannan ne wannan wannan shine total din naira dubu goma sha uku da ɗari biyar da hamsin ok wannan aiki na saka ka kafar mu kawai za mu yi magana daga baya allah ya datar da mu to jama'a abinda muka faɗa daidai allah ba mu ladansa wanda muka kuskure muna fata subhanahu wa ta'ala ya sa mu gama da duniya lafiya ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله